الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabun tauhid na babban malami shekul islam wa mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn sulaiman At-Tamimi rahmatullahi alaihi a wannan masallaci namu mai albarka Masjidut Tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mun gama karatu a cikin baban da yake bayani dangane da tafsirin tauhidi da kuma shaidawa ba wani abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babi na gaba wanda malam ya shigo mana da shi a cikin wannan littafi namu mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه na'am babu min shirk a malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa rahama ya ce wannan babi ne wanda zai yi mana bayani cewa mina shirki yana daga shirka yana daga hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta lubusul halqa sanya zobe mutum ya sanya zobe na bakin ƙarhe ko na azurfa ko na dinari ko na tagulla wal khaydi da kuma rataye wani tsumma mutum ya kulla tsumma a wuyansa ko a hannunsa ko a kafarsa ko a tsatsan shi wa nahwihima da makamantansu irin kamar mutum ya daura guru a jikinsa li raf'il bala'i saboda ɗaukewa wani bala'i da ya haɗo mishi wani bala'i ya faɗo mishi wata musiba ta same shi a bashi wani zobe a ce to wannan inda zai sanya shi a jikin shi ko a hannunsa ko a yatsar shi to wannan bala'in da ya faɗo kan shi Allah ta'ala zai ɗauke mai shi saboda wannan zobe da zai saka a hannunsa ko a yatsar shi ko a ƙafarsa ko kuma saboda wannan tsimma da za a ba shi a ce ya ɗaura a wuyansa ko ya ɗaura a damtsan shi ko ya ɗaura a kafar shi da sauransu au daf'ihi ko kuma saboda rigakahi tahi magani wato mutum ya ɗaura wato tsumma a jikin shi saboda yin rigakahi idan aka ce raf'ul bala'i shine gadan-gadan bala'in ya sauka akan mutum ra'ayil aini ya gan shi matsala ce ta same shi ko karayar arziki ko waɗansu matsaloli dai a ce mutum an mai sammu da sauransu kasuwancin shi bayan da za a iya tafi shi kenan a ba shi wani tsumma a ce to wannan in dai za ka raka zuwa kasuwa da shi kullum in za ka fita kasuwa da shi ɗaura shi a damɗanka ce ka tafi da shi wannan abin da kake cikin shi zai ɗauki an gane da kyau ko kuma daf'uhu daf'uhu shi kuma shine lamyansi shine tunkudewa bala'i din kafin ya sauka shine rigakai kenan ce to kaga da yanda abokin ka wani da kuke tare da shi aka mai sanmu yanzu ga baki ɗaya harkoki suka daburce mishi in ka gan shi shi kanshi ba shi da nutsuwa cikakkiya amma yanzu kai kaganka da lahiyarka da komai to kai ma watakila abokan adawa suna biye da kai sai wannan abin in kai amfani da shi ya zama to kullum kana tare da shi to kai kuma da kai da abokana adawa sai dai kullum su dinga ganin haskenka amma ba zancen su dinga ganin sanka ba ka hikarhinsu zancen su tsinkaye ka ko su ga sanka ka huce wannan yanzu kawai sai dai su dinga ganin haskenka a hanya ka huce in suka yi tambaya a ce nan da sati ɗaya ka huce ta nan ka huce ka fi ƙarfinsu mun gane da kyau za su ce ka musu fintinkau to wannan babu duka zai yi mana bayani akan cewa yana daga shirka to wannan shirka imma an ta kuna shirkan asgar wa imma an ta kuna shirkan akbar amma dai ta kasance shirka ce wanda take karama imma ta kasance shirka ce wanda take babba wannan bi hasbi itiqadi sahibiha wato wanda aka bashi wannan abun gurgurdan yanda ya kudirce a zuciyar shi wani zai ɗauki abun da zafi ya zamanto shi yana ganin wannan tsumma da aka ba shi ko ita ce mai ba shi lafiya ita ce mai jawo mai kasuwa ita ce mai mai kaza wanda in ya fita ba tsumman wannan a tattare da shi to in mai ake in ana a tare a tare sai ya dawo ya ɗauki tsumman shi saboda ya san ya tafi ba tsumman nan ba ciniki to kaga wannan ba za ka haɗa shi da wanda shi in ya mance shi a gida zai ce sai dai gobe an ɗauke shi wanda bai ba shi mahimmanci mai ƙarfi ba aga bi hasbi itiqadi sahibiha wato wannan shine zai iya bayarwa zuwa ga shirka babba zai iya bayarwa zuwa ga shirka karama na'am
وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره
da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce, Ƙul a fara'aitun mata da'una min dunillah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, Ya Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama, ka ce da su waɗannan mushirkai, ka ce musu a fara'aitun, ku ba ni labarin mata da'una min dunillahi abinda kuke bauta wa na wani Allah, abinda kuke kira na gumaka kuke bauta musu du'a'u ibada da du'a'u matsala ku bani labarin shin in arada niyallahu bi dhurrin idan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuface ni da cuta ya nufin wata matsala za ta shafe ni alhunna kashifatu durrihi shin su waɗannan gumakan naku waɗanda kuke bautawa suna da iko a kansu yaye wannan cutar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi nufin da ya shafe ni da ita. Idan Allah ta'ala ya yi nufin ya samar min da wata matsala, su waɗannan gumakan naku duk da yawansu za su iya yaye mun wannan damuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuface ni da ita. Au arada ni bi rahmatin ko kuma idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuface ni da rahama, alkhairi, da annabta, da lafiya, da zama aminci, alhunna musikatu rahmatihi, shin su waɗannan gumaka naku waɗanda kuke bautawa, za su iya damƙewa wannan rahama ta Ubangiji su hana ta ta iso zuwa gare ni? Ba za su iya ba. Wato dukkan wanda yake bautawa wani Allah. shi ya san wannan wani allan ba shi da katabusa akan komai ya dai kawai wasa yake da hankalin shi Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ka ce da su hasbi Allahu wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar min shi kadai ya isar min dukkan waɗansu matsaloli na alaihi ya tawakkalul mutawakkilu ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai masu dogaro suke dogara ga shi dukkan wani mai dogaro to ya dogara ga Allah amma idan mutum ya dogara da wani wanda ba Allah ba to shi kuma zai faɗi wanwar amma duk wanda ya zamanto ya dogara da Allah ko da kowane lokaci inda ya jingina mafakashi malabarsa wajen Allah ce to ba wanda ya isa ya gan shi ya yi wanwar saboda ya jingina da matokara wanda take mai ƙarfi lamal ja'a wa laman ja minka illa ilaika ba wata mafaka ko wata matsera daga azabarka face dai zuwa ga rahamalka Allah kenan na'am وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من سفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به na'am makalarsa to shikenan wa an imran bin husayn radiyallahu anhu anhuma to wannan hadisi an amso shi daga imran dan husayn yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa husayn wato da shi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imran ibn husayn kamar da yake cikin tirmidhi ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ya musulunta shi wannan husayn madala ce zai karantar da shi zai koyar da shi waɗansu addu'o'i waɗansu kalmomi guda biyu wanda zai dinga roƙon Allah da su shi kenan imran ibn husayn a ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da babana kul Allahumma a idni min sharri nafsi farkon addar da inda yake cewa addar da kalmomi ne guda biyu jumloli ne guda biyu wa idni min sharri nafsi ita ce ta ƙarshe Allahumma alhimni rushdi wa idni min sharri nafsi ya ubangiji ka kimsa min shiriyata sannan kuma ka kare ni daga sharrin kaina wannan shine abin da ma'aiki ya karantar da Hussein baban Imran lokacin da ya musulunta da haka da shi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne to abin da ya dace idan ya zamanto sahabi da shi da baban shi dukkaninsu sahabbai ne marawaci da shi da baban shi dukkaninsu sahabbai ne a ce musu radiyallahu anhuma a zo da shi tasniya yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan ya ga wani mutum daga cikin sahabban shi fi yadihi halqatun min sufrin wato a hannun wannan sahabi nashi a hannun shi sai ya ga wata zobe na tagulla ya ga wani zobe na tagulla ya ga wata ƙawanya ta tagulla gane da kyau irin ko bulasere ko irin zobe din ko wata ƙawanya ta tagulla faɗala ma hadihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wannan sahabi nashi ya ce wannan bulasere da yake hannunka maganin menene kasa shi maganin me zai maka ƙalar minal wahinati ce ya rasulallahi ai wannan bulasere na sanya shi ne saboda maganin raunin jiki wahina rashin lafiya ce wanda take sawa jiki ya yi rauni ya zamanto ba shi da ƙarfi ga baki ɗaya ko kuma wani ɓangare na jiki ya zamanto ya yi rauni baya ka taɓas irin tansiya to shi ita ma wahina haka ce amma ya zamanto ta buge mutum ga baki ɗayan shi baya ka taɓas ko kuma ya zamanto wani ɓangare na shi ko hannu ɗaya ko wata ƙafa shi ɗaya zamanto ta daina aiki ce to ya rasulullahi ai wannan bulasire da ya ganshi a hannuna yana maganin wannan matsala din faqalan zi'ha fa innaha la taziduka illa wahana maiki alaihi salatu wassalamu yace wa wannan sahabi na ce ce cire ta fidda wannan bulasire daga hannunka dan haƙiƙa wato wannan abin da ka kudurce a cikin zuciyarka na cewa za ta maka maganin alwahina to la ta ziduka ba za ta ƙara maka komai ba a cikin zuciyarka illa wahanan face dai raunin aƙida mun gane da kyau wato in ya zamanto mutum ya rataye wani abu wanda ba shi da gurbin zama a cikin alkur'ani ko a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to yana janyo mai rauni a cikin zuciyar shi na imani sannan kuma ba lalle ba ne rashin lafiyar da yake tunanin cewa wannan abin da ya saka zai zama maganin rashin lafiyar ne ba lalle ba ne ya zama maganin rashin lafiyar wataƙila ma kuma ya ƙara mai rashin lafiyar ga wahan na zuciya fa kuma ga wahan na gangan jiki shi yasa dukkan waɗansu al'asbab wajen abin da ya shafi na lafiya ne ko na tunkuɗewa bala'i da sauransu to yana da kyau kafin ka aiwatar da su ka ɗora su akan mizani na shari'a shin hakan ɗin ya tabbata a alƙur'ani ko bai tabbata ba irin kaga yanzu idan ka ga mutum yana karanta fatiha kamar magana me yasa kake karanta ta yace saboda maganin rashin lafiya aga wannan ya tabbata hiya ruqya karatun fatiha kaga mutum yana karanta alkur'ani ka tambaye shi me dalilin da yasa kake karanta yace ina tawassuli ne da shi Allah ta'ala ya bani lafiya kan wannan matsalar tawa da ba a san kanta ba aga wannan shi ma ya tabbata qul nazzilu min alqur'ani ba huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin irin kaga mutum yana karanta addu'o'i irin na as-sabah wal masa ta tambaye shi me yasa kake saboda Allah ta'ala ya kare ni ya tabbata a sunna duk wanda ya ce kaza kaza to Allah zai ba shi lafiya Allah zai kare shi daga kaza to waɗannan dukkaninsu sun tabbata a shari'a to amma abin da ya zamanto bai zo shi ba a shari'a ta musulunci kuma ya zamanto ka ba shi wani mahimmanci sosai har ka ga in mutum bai sanya shi ba to shi kuma zai yi wasa da rayuwar shi ne wannan shine inda matsalar take shi yasa shekul islam ibnu taimiyya Allah ta'ala ya ji kansa da rahama bai yi ihimalin al'asbab ba ga baki ɗayansu duba da cewa akwai al'asbab wanda sun tabbata a alkur'ani sun tabbata a sunna na tsari ne wannan haka ɗalibinsa a al'imam ibn al-qayyim cikin littafin madarijus salikin bayan manazili iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wato shi ma ya fafata a wannan matsala ɗin da aka ba a ihimalin al'asbab ga baki daya a ce babu su ce mutum ba zai karanta alkur'ani ba ba zai karanta ba al'ayat waɗanda suke ɗauke da kariya ba zai karanta ba hadisai waɗanda suka tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam ira abin da ya shafi addu'a inda listi ƙarfi minan nau du'a usaba al'adhkar na yamma al'adhkar na barci al'adhkar na shiga ban ɗaki na fitowa na kaza na kaza waɗannan dukkaninsu akwai ayyukan da suke aga bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim wannan idan mutum ya faɗe ta da safe sau uku to Allah subhanahu wata'ala zai kare shi tsawon yinin shiga baki daya a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa idan ya karanta ta bawa lokacin da zai sauka a wani masauki ya karanta ta shi ma Allah ta'ala zai ba shi kariya idan bawan Allah musulmi wato ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya karanta ta sau 100 ciccif a yini guda to a wannan rana ba wai matsaloli ba hatta shi dan Allah ya kare shi daga gare shi wato akwai addu'o'i wanda waɗannan sun tabbata cikin hadisai ingatattu ɗari bisa ɗari wanda na kariya ne sai ka yi ƙoƙari ko da baka kwashe su duka baka aiwatar da su ka ɗan ɗauki waɗansu kasu gobe ka ƙara ɗaya jibi ka ƙara ɗaya ka hardace wannan a wannan satin ka harrance ɗaya a wannan a sati na gaba sai ga in kai sati goma kana da kwai azkar na safe wanda ka iya nau'i nau'i guda goma ka iya hakanan na yamma guda goma ka iya idan ka zo kwanci idan baka iya kowace cikinsu ba to kai kokari na ayoyi na alkur'ani wanda suka tabbata irin ayatul kursiyu qul huwallahu ahadun falaki da nasi wannan ka dinga yin su ka dinga cirowa ɗaya biyu uku har ka karance su ga baki ɗayansu idan ka samu littafin hisnul muslim a talauce kenan hisunul muslim idan ka same shi to ya gama maka komai komai a shirye maka shi kowane babi ya zakulo maka hadisai waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan baban na addu'o'i ɓangaren hatta saka tufafi a jiki ko akwai addu'ar da za ka yi lokacin da za ka sanya tufafi na yaren ya buna tufafinka wanda tsoho ne ka sha sa shi dama ya sha wanke ɗaya biyu uku mun gane da kyau akwai addu'ar da za ka yi kuma ta sanya tufafi wanda yake na hawan zuma ko na sukari hawan suga sabbin tufafi an kawo maka su za ka sa su yanzu ko kowanne da addu'ar shi idan na saka tufafi kuma bayan sun saku a jikina na gansu sun yi tas akwai addu'ar da zan musu hakanan ina fitowa a matsayinka na ɗan uwana musulmi wanda farin ciki na farin cikinka ne akwai buƙatar kamun addu'a ta wannan tufafin da na sa ya zamanto alkhairi ne a gare ni kaga wannan duka sunna ta karantar da to idan muka ajiye sunna a jefe ɗaya muka ce mu kama waɗansu yawace yawace mu kama waɗansu saddabaro sai ya zamanto ga sunnal a jefe ɗaya ta yi gabas hukumin yamma can gangare an barta amma in ka ɗauki karantarwa ta annabi ko alhamdulillahi allazi kasani hada thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa kaga wannan kowane tufafi in zaka sa tufafin ka ne ran yaguna sai ka mai wannan addu'a din amma tufafi wanda yake sabo allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni alahu wa uzu bika min sharrihi wa sharri ma suni alahu kana sanya shi a jikinka kaga lalle cewa kaya ya bi jiki sai ka ce kuma tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala zaka tsuha kafin ka tsuha Allah zai kawo iri irin ka goma adda kai mun gane da kyau kana fitowa abokinka idan ya ganka addu'ar da zai maka shine ilbas jadidan wa ish hamidan wa mutu shahidan aga waɗannan addu'o'in yanzu sun zama to baƙi a wajen wani yan abokin shi ya sanya kayan to ya yi na dangula maka ita ce adda ta shi eh na dangula maka ita ce adda ta shi ba zancen ilbasin jadida wa isha midan wani ai ƙauyanci ne eh amma ya ce hawan nan ya yi hawan zuma kenan trebia eh wanda ya maka ƙoƙari kenan zai ce maka trebia wani ya ce eh eh a ce kuma ka ci lahiya ba eh ka ci lahiya eh da dama kenan eh to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wannan ba za ta kara maka komai ba face dai rauni na imani da kuma rauni na gangan jiki fa innaka law mutta wahaya alaika ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa kai da a ce za ka mutu ka koma ga Allah alhali wannan bulasere ɗin da yake jikin hannunka yana jikin hannunka ka koma ga Allah ma aflahta abadan ba za ka rabota ba har abada saboda ba abu bane wanda ake yin riko da shi da sababi laysa min al-ashiya'i allati tutakhadhu sababan lil'afiya auli daf'il bala'i baya ɗaya daga cikin abubuwan da ake rikarsu a matsayin sababi ne na ba da lafiya ko kuma na tunkudewa musiba mun gane wannan hadisi al'imamu ahmad ya rawaito shi a cikin littafinsa al-musnad bi sanadin la ba'asa bihi wato da sanadin da babu laifi a kan shi wato sanadi ne wanda yake wato hadisin hadisi ne makabuli na'am وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم وله يا تبتا قال الإمام أحمد شكلتاف المسند عن أقبة بن آمر مرفوعا wato an amso shi daga ukuba ɗan amir hadisi ne marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta'allaka tamimatan dukkan wanda ya rataye laya a jikinsa ya rataye laya a wuyansa ko ya ɗaura ta a damtsan shi ko ya ɗaura ta a tsatsan shi da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fala atammallahu lahu kada Allah tabaraka wa ta'ala ya cika mai bukatunsa kada Allah ta'ala ya cika mai muradunsa to wannan haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara fala atammallahu lahu jumla ce khabariya amma kuma ma'anaha addu'a kada Allah ta'ala ya cika mai abin da yake guri idan ya ɗaura wannan layar ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya bashi kariya ya kare shi daga wata matsala da yake jin tsoro to kada Allah mai kariyar wannan abu in ya ɗaura wannan layar ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya bashi nasara cikin tafiyar shi harkokin shi na kasuwanci to kada Allah ya kawo mai kasuwanci to wannan matsala ta abin da ya shafi ɗaura laya babe na gaba shi malam zai mana bayani akan yadda malamai suka kasu gida biyu wajen abin da ya shafi layar da ya zamanto aya ta alkur'ani ce aka rubuta a ciki cikin sahabbai akwai waɗanda suke ganin halaccin yin amfani da ita in dai abubuwan da yake cikin wannan layar aya ta alkur'ani ce ko kuma wata sunna ce wanda take ingantacciya ta farin jakada sallallahu alaihi wasallama waɗansu ɗaga ƙafa a kai saboda ba a yi shirka a ciki ba saboda dai da allah ne ake neman taimako kuma a wajen shi ne aka nemi taimako ɗin mun gane da kyau za mu tarra hadisin kuma insha allahu za mu tattauna akan matsala wa man ta'allaka wada'atan fala wada allahu lahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya rataya wannan farar tsakuwa wanda ake fuddo ta daga cikin ruwa a wancan lokaci na jahiliya akwai wada'a wata tsakuwa ce isumulmula ake samo ta a cikin ruwa idan aka kawo ta sai a rufe ta daura wa yaro a wuyansa ko a daura mai a tsatso ko a daura mai a kafa ko a daura mai a damtse to manyan ma'a har yanzu maɗansu ne eh eh eh yawwara to har yanzu har yanzu ana yi to manzo Allah ne sunan shi kuka ce diyan wuri yawwara to diyan wuri mm mm biyan wuri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya rataya wada'a biyan wuri to fala wada Allahu lahu kada Allah ya cika mai burinsa shi ma kada Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga abin da ya daura saboda ya kare shi da shi mun gane da kyau wato waɗannan dukkaninsu akwai tahadiri ciki babban abin da za mu kula da shi ɓangaren aƙida shine bawa a matsayin shi na musulmi bawa mumini sanda cewa ma asabahu min Allah ma asabahu min hasanatin fa min Allah wa ma asabahu min sayyi'atin fa min nafsihi abin da ya same shi na kyakkyawa ni'ima to daga Allah ne ya zo mishi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya nuface shi da ya zamanto ya ci riba a wannan kasuwanci ba wai wannan layar da ya tafi da ita ba layar kasuwa Allah subhanahu wa ta'ala ne face shi ne da wannan kuma abin da ya same shi na asara na faduwa a cikin kasuwancin shi to ya same shi ne min nafsihi da kanshi saboda akwai waɗansu asbab da yi wasa da su sai zamanto Allah ta'ala ya jarrabe shi da kare arziki mun gane da kyau amma a ce wane suwa ne suwa ne suna da kwai tasiri wajen karyar arzikin wani ko alama ma'aiki alaihi salatu wassalamu a ce wa alam annal ummata lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka zala cewa abdullahi dan abbas ka yi sani da a ce al'umma ga baki ɗaya za su tattara a kansu amfanar da kai da wani abu to ba za su amfanar da kai da komai ba face dai abin da allah ta'ala dama ya rubuta na kai kuma da a ce za su tattaru ga baki ɗayansu ba wai da wane da wane da wane kaɗai ba zamanto sun yi babbar guruf ba ta gari kaɗai ba ba ta ƙasa ba ta duniya akan su cutar da kai da wani abu ba su isa su cutar da kai komai ba face dai abin da dama deja Allah ya rubuta wannan matsala sai ta faru da kai tun fil azal tun kafin a halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin wannan shine imani da kaddara mun gane da kyau na'am wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace man ta'allaka tamimatan dukkan wanda ya rataye laya faƙad ashraka haƙiƙa ya haɗa bautar wani da Allah ya yi shirka to shi ba dai kamar yadda muka faɗa ɗin shirka ɗin kashi biyu ce akwai shirka wanda take ƙarama akwai shirka wanda take babba mun gane da kyau to kuma yana da alaƙa da shi wannan wanda ya sanya wannan abu a jikinsa wani yu'addi ila ila shirkil akbar wani kuma yu'addihi ila shirkil asgar na'am walibin abi hatimin ya tabbata a cikin littafin ibn abi hatim an huzaifata daga huzaifa ibn al-yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma wato haƙiƙa huzaifa ibn al-yaman ya ga wani mutum cikin tabi'ai a hannunsa sai ya ga wani tsumma wanda ya ɗaura shi a hannunsa saboda maganin masassara saboda masassara ta dame shi ta sha mishi kai sai aka ba shi wani tsumma aka ce ya ɗaura a hannun in dai wannan tsumman yana jikin hannunsa to masassara ta ƙare ta zo mishi in masassarar dare ce to in dai zai ɗaura ta ya kwanta to ta ƙare da shi ya ƙare da shi da ita in ta rana ce to ta ƙare da ta zo mishi ido yana gani ko ido baya gani ta ƙare da shi da ita ya gan shi da tsumma a hannun shi faƙaƙa'ahu sai huzaifa ya tsinke wannan tsumma ɗin ya cire shi cin ya jefa shi kaga aiki da cikawa kenan ya tsinke wannan tsumma ya jefar shi watala ƙaulahu sai ya karanta faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi aktsaruhum wato mafiya yawan mutane wa ma yu'minu billahi ba sa ba da gaskiya da ubangiji illa wahum mushrikuna face su din suna masu hada bautar wani da shi face dai suna masu shirka tunda dai kai kai imani to ka tabbatar da cewa Allah ta'ala shine mai bada lafiya kamar yadda abul anbiya'i annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace alladhi khalaqani fa huwa yahdini والذي هو يطعمني wa yaskini wa idza maridtu fa huwa yashfini to kai ma kace wa idza maridtu fa huwa yashfini ga bawon Allah annabin Allah annabi ayyubu alaihi salatu wassalam wa ayyubu iznada rabbahu anni massani yadurru wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ngane da kyau sai zamanto kayi koyi da waɗannan annabawa na Allah wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya. Masassara akwai maganin nika wanda shari'a ta musulunci bata yi hane dangane da yin amfani da su ba. Ma irin magani na gargajiya, ma irin magani na zamani. Mun gane da kyau, ko irin su siraci da sauransu wanda za a kawo maka waɗansu itace a ce wannan in ka sha maganin zafi ne, masassarar nan da kake ta fama da ita zafi ne yake damunka. ka. a kawo maka wannan maganin zafi ne wannan sababi ne mujarrab to duk wanda abin da ya zama to mujarrab ne wancan yayi ya samu lafiya wancan yayi Allah ta'ala ya bashi lafiya a matsayin wannan abin shi sababi ne ba shine mai bada lafiyar ba mun gane da kyau wancan yayi rikin yayi riko da wannan sababi ya samu lafiya ya sha fara ya warke wancan ya sha fara ya warke wancan ya sha mai kibiya shi ma ya samu lafiya to kai ma babu laifi idan ka kamu da rashin lafiya ciwon kai da masassara ka ce a siyo maka mai kibiya da fara ka sha ba za a ce ka yi shirka ba saboda wani al'akhadu bil asbabi ne haka nan irin abin da ya shafi itace yanzu mu dan mun shigo cikin gari ne amma irin can ƙauyen nan in ka nausa ko inda mai kibiya da fara bai iske su ba za ga su akwai su mai kibiya da fara wanda yake mai ƙarfi wannan shi ma mujarrabun ne in aka kawo aka ba mutum ya sha za ga cikin ɗan lokaci kankane za ga tun da ja zuwa ta karyo mishi to wannan babu laifi mun gane da kyau na'am
فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر to shikenan fihi masail a cikin wannan babe din akwai matsaloli wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare su al'ula matsala ta farko at-taghlizu fi lubsil halqati wal khayt wa nahwihima limithli dhalik at-taghlidh wato kausasawa fi lubsil halqati cikin sanya zobe wal khaydi da tsumma wa nahwihima da makamantansu limithli zalika saboda ɗaukewa wata bala wani bala'i ko kuma tunkudewa wani bala'i wannan bai dace ba athaniya mas'ala ta biyu annas sahabiyya haƙiƙa sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lau mata da a ce zai faɗi ya rasu wahaya alaihi alhali wannan tsumma ko wannan ƙawanya tana tattare da shi ma aflaha ba zai rabota ba a wajen Allah to fa kaifa bi gairihi ina wanda yake wannan sahabi ne kaga wannan sahabi ne na Allah wa wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace law anna ahadahum law anna ahadakum anfaqa mithla udin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu to shi ma an ce ba zai rabota ba to ina ga wanda yake tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne ne ko kuma na can can can can ne ma shi ba daga cikin alƙurunin faddala aga fa min babi aula Allah ya fulaha yace fihi shahidun li kalamin sahaba wato cikin wannan magana akwai shahid wato abin da yake zamantowa shaida ne ga zancen sahabbai da suka ce anna shirka al'asgara karamar shirka shirka wanda take yar karama akbaru min al-kaba'ir ita ce mafi girma daga manya-manyan laifuffuka kaba'ir riba tana ɗaya daga cikin alkaba'ir zina tana daga cikin alkaba'ir shan giya yana daga cikin alkaba'ir to a shirkul asgar shirka karama ta fi muni sama da zina ta fi muni sama da shan giya ta fi muni sama da wato caca ta fi muni sama da riba haka abdullahi dan masud ya faɗa ya ce la'an a halifa billahi kaziban a habbu ilayya min an a halifa bigairin lahi sadiqa ce wallahi in rantse da allah akan ƙarya kaga alaminu daga musu ce go ce wallahi in rantse da Allah akan ƙarya ya fi soyuwa a wajena sama da in rantse da wani Allah akan gaskiya kaga man halafa bi ghairillahi faqad ashraka rantsuwa da wani Allah shirka ce yace to ina da gaskiya in rantse da wani Allah ya fi girma a wajena sama da bani da gaskiya in rantse da Allah saboda su suna ganin a shirkul asugar din yadda take illata ta fi illar alkaba'ir kuma haka ne saboda ita shirka Allah baya gafarta ta sai dai an tuba daga gare ta amma kabira ko kabayar dinnan dukkaninsu Allah tabaraka wata'ala yana iya gafarta wa bawa in dai ya haɗu da shi da tauhidi to amma ita kuma shirka bawa ba shi da wannan garantin a wajen Allah amma dukkan wanda ya haɗu da Allah baya shirka amma ya fa'alu kabiratan min al-kaba'ir fa huwa tahta al-mashi'a in sha'a ghafara lahu wa in sha'a adhabahu bi qadari dhanbi thumma yudkhiluhu jannatahu na'am to ina ga saboda kan lokaci ya wannan imana dan gangaro su duka na'am na'am الثالثة أنه لم يؤذر بالجهالة matsala ta uku hakika shi wannan sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yi mai uzuri da cewa watakila bai ma fahimci hakan din yana janyowa ta waya a cikin aƙida ba ba a mai wannan uzurin ba to wannan shi ta ma matsala ce wanda ya kamata mu waiwaya kanta mu kallace ta akwai wanda idan ya aikata wani abu wanda yake na shirka ba ya da wani uzuri ko na sisun kogo eh wanda za a mai mutumin da yake cikin gari garin da da malamai a ciki ba wai cikin gari ba a unguwarsu ma akwai malaman da sun karanci addini na musulunci amma ko so ɗaya bai taɓa zuwa gurinsu ba da niyyar ya saka littafi a karantar da shi aƙida a karantar da shi tauhidi a karantar da shi sallah a karantar da shi zakka da azumi da sauransu kaga wannan idan ya aikata abin da yake na shirka ne ba shi da wani uzuri amma mutumin da ya zamanto yana cikin daji dajin da yake ƙungurmin daji ne can cikin can garin da moto baya zuwa can mota ba ta zuwa su ma a sharat ne goraf-goraf za a yi tafiyar wuni ɗaya akan sharat duban a hayo kan hanyar da za ta kawo ka ka zo ka hau kabu-kabu ya kawo ka cikin gari ko saman jaki ko saman doki za a yi tafiyar yini guda kaga irin wannan in mutum ya tashi a irin wannan ƙauyen bai taɓa shigowa birni ba ya ga abubuwan da suke wakana har yanzu kan shi a tukunya yake to mutumin da kan shi a tukunya yake idan ya aikata wani abu to na za ka mai uzuri ya ka ce ka shigo birni ka ga abin da ake ko kuma kai a matsayinka na da'i ka je ka ɗanɗana wahalar da suke sha a ƙauyen ko shi ya shigo birni ya ga abin da ake ko kai ka tafi ƙauyen ka ga abin da ake wallahi wata ƙauyen in ka shiga ko wallahi sai ka ƙara godewa Allah wallahi wata ƙauyen in ka shiga wallahi a raka baka miliyan guda a wata ba za ka yi raka zauna a cikin ta ba wallahi saboda za a mai da ka ne kamar ina yin kaga yara suna wasa da baro haka za a mai da ka kai ma wancan yara yanzu wanda malam ne yanzu shi a raka nuna ka da yara kai ku zo akwai mu kuma karatu mun ki bin masu ka wancan da gudu wancan ya tsaye a wurin ka za maka lissafi kuma su iyayensu saboda hadafinsu ba wai karatun ba ne hadafinsu sai ya zama to kai fi janibin wa aba'uhum fi janibin akhar kai a bangare ɗaya iyayensu a bangare ɗaya sai zama ana tashan dabdala ga cewa ba miliyan ɗaya ba wallahi ko miliyan goma za a raka baka ko kai abin da za ga ya ishe ka dan aka ce ka shekara guda a can a baka miliyan goma in ka shekara guda to ran da ka zo ka cikin gari ko kana shigowa za a gane cewa wace abi kun minal badawi ne a ce wannan da ya gan shi ɗan karkara ne to duk wanda a can ya tashi ya rayu to shi yana da uzuri saboda yana cikin karkarar da babu malamai wanda za su yi da'awa babu waɗanda za su kalkaɗe mai dukkan wata ƙura da yake da ita a ɓangaren aƙida to wannan sai ka ɗan bi shi a sannusan amma wanda yake cikin birni to shi la ya hataju ila an yi udara arrabi'a mas'ala ta hudu anna halatan fa'u fil ajila wato haƙiƙa daura tsumma ko wani zobe baya yin amfani a wannan gida na duniya ta ce al'ajila man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u bal tadurru bari dai tana cutarwa da qawlihi la taziduka illa wahnan wato saboda fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya ce wa wannan sahabi nashi ba ta ƙara maka komai face dai rauni na alhamisa matsala ta biyar a cikin wannan babi al'inkaru bitaghalizi alaman fa'ala mithla zalika wato yin muso ta ɓangaren kausasawa ga dukkan wanda ya aikata abin da ya ci karo da addini na musulunci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan sahabi na shi izzi'iha fa inna halata ziduka illa wahaman cire ta ba ta ƙara maka komai ɓangaren aƙidar ka face dai rauni kaga wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kausa samu shi sannan kuma ya yi musan abin da ya aikata din as-sadisa mas'ala ta shida at-tasrihu bi anna man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi bayyanawa a fili karara hakika dukkan wanda ya rataye wani abu wanda wannan abin da ya rataya shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a rataya ba ba manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a rataya ba to wukila bihi za a wakilta wukila ilaihi za a wakilta shi ne zuwa ga abin da ya rataya din Allah tabaraka wa ta'ala ba zai zamanto ya shiga cikin al'amarin shi ba ba zai dafa mushi ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man ta'allaka wa tamimatan fala atamma Allahu la wa man ta'allaka wada'atan fala wada Allahu lahu as-sabi'a mas'ala ta bakwai at-tasrihu bi anna man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wato bayyanawa a fili karara cewa hakika dukkan mutumin da ya rataye laya to haƙiƙa ya haɗa bautar wani da Allah. Azamina matsala ta takwas, anna ta'aliƙar khaiɗi min al-humma min zalika, wato haƙiƙa rataye tsumma, mutum ya rataye tsumma a wuyansa, ko ya ɗaura tsumma a hannunsa, ko a tsatsan shi ko a ƙafarsa, min al-humma saboda ya zamanto maganin masassara ne. min zalika yana daga cikin shirka yana daga cikin hada bautar wani da Allah at-tasi'a mas'ala ta tara a cikin wannan babe tilawatu hudhaifata al-ayata wato karantawar da hudhaifa karantawar hudhaifa wannan ayar ta wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر wato dalili ne wanda yake nuni akan cewa haƙiƙa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yastadilluna suna kafa hujja bil ayatin latifi shirkil akbar da ayoyin da suke magana akan shirka wanda take babba alal asgari suna dora su akan shirka karama kama zakara ibn abbas fi ayatul baqara kamar yanda abdullahi dan abbas tarjumanul qur'an habrul umma Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ambata a cikin ayar da take magana a cikin suratul baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi walau yara allazina zalamu idh yarawna al'azaba anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab to abdullahi dan abbas wato shi ma ya kafa hujja da wannan ayar akan waɗanda suke ashirkul asgar sai kuma al'ashira mas'ala ta goma ta kusa da ƙarshe أن تعليق الودع أن تعليق الودع من العين من ذلك wato haƙiƙa rataye ɗiyan wuya minal aini saboda su zamanto maganin kambun baka ne min zalika shi ma daina daga cikin shirka alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ta ƙarshe a wannan babi addu'a'u على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له مغنير الدعاء قدك وان ديرات تميمة يرات وتولايا أوينسا ko a hannunsa ko a tsatsan shi annallaha la yutimmu lahu haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala ba zai cika mai ba muradinsa wannan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya yi mugunyar addu'a ga dukkan wanda ya rataye laya kada Allah ya cika mai muradinsa wa man ta'allaqa wada'atan dukkan wanda ya rataya wato ɗiyan wuya fala wada Allahu lahu wato kada Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga lamarinsa ya yi watsi da shi ya bar shi ai tarakallahu lahu Allah ta'ala ya bar shi ya yi watsi da shi kada ya shiga cikin lamarinsa kada ya dafa cikin tafiyarsa abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik